الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون آه الله سبحانه وتعالى آية تتجبات يا بين منا وتيدي كثيرا متاني جبانا بل wato kauce ma dokokin Allah su komo su bi dokokin Allah kuma su bauta ma Allah domin da awa ce ka ibada da awa ce ka ubudiyya ya ayyuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون وانا yin da'awa kowa ya zo ya bauta wa Allah kafin a zo ga ya ayyuha allazina amanu sabila da idan an ce ya ayyuha nasu suna ne na hamawa gaba ɗaya kowa yana shiga cikin annawa har annabawa suna cikin annawa har manzanni suna cikin annawa wanda ba da a saka shi a cikin annaku ba filo ne shi ne annabi muhammadu shi ba za a kira shi insan ba idan za a kira shi da insan mutum to sai da wani lankai wanda za a lankaya ta sufan wannan mutum sai a ce al'insanul kamil cikakken mutum ko makamancin haka amma kalmar insanu murma annabi muhammadu ba za a kira shi da wannan suna ba domin insanu suna ne wanda yake dauke da halitta na bashariyar mutum da kuma haduwar ruhinsa da shi to annabi muhammadu ruhaniyin mutum ne ba mutum ne irin sauran mutane ba to shi yasa aka ce wannan ana kiran wato amawan mutane annabi baya shi domin annabi kan ai shi ya dade a hadara ta ubudiyya shine farkon abdullahi shine farkon wanda ya fara bautar Allah yana ce kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin idan da Allah zai riki da to ba annabi Isa zai rika a matsayin da ba ni annabi Muhammadu ni Allah zai dauka a matsayin da sabila da ni ne farkon wanda na fara bautan Allah subhanahu wa ta'ala to alal idlaki annabi Muhammad shi ne farkon bawan da ya fara bautan Allah shi yasa babban sunansa bayi da sunan da ya kai Abdullahi shi yasa da kuje Allah ma yana ce wa innahu lamma qama Abdullahi kaza ya kuruna ne to manzon Allah shi Abdullahi ya bauta ma Allah tun bauta ba ta da kaifiya babu lokaci babu yanayi ya bauta ma Allah tun babu ka'ina su gaba ɗaya to shi yasa ba zai shigo cikin insan annasu da Allah yake kira a wannan ayar su bauta ma Allah subhanahu wataala to Allah da ya kira mutane kan su bauta wa Allah sai sai ai wannan Allah shine alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha shine shin kuɗa muku ƙasa a shimfiɗe wasama a gina kuma ya saka muku sama a gini tun da ƙasa take shimfiɗe ba ku taɓa ganin kasa ta ɓarke ko kuma ga alamar liƙi a kasa wanda wannan liƙin yana bukatar gyara ba wanda idan aiki ne na gwamnati idan an yi kwalta a yau gobe jibi shekara ɗaya shekara biyu shekara goma shekara talatin da a ga kwaltan ya ko kwallo da ne ko ya balle da a masa shi ko a liƙe shi to saman Allah ba haka take ba kuma kasan Allah ba haka take a fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum wa anzala min as-sama'i ma'an sai saukar da ruwa daga sama wannan ruwan fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum sai ya fitar da ‘ya'yan itace domin su zama to arziki ne amma don ku Allah ya halitta ba dan kada to idan dai har Allah zai halicci ni'imomi don mu ni'imomin nan kuwa ‘ya'yan bishiya don mu aka yi ƙasa don mu aka yi wal arda ja'ala halin ana don mu aka halicci ƙasa mata don mu aka halitta da sauran wasu abubuwa to idan Allah zai halicci wani dan wani zai halicci wani halittarsa dan wani to annabi Muhammadu shi ya fi cancanta Allah ya halicci ya halicci halittunsa domin darajar manzon Allah sallallahu alaihi shi yasa a kullum su waɗanda suke kokarin su jawo manzon Allah su dawo da shi manzila irin na mutane a kullum kullum ba za su gushe suna raunata darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabila da shi ba mutum ne muddin da aka ce shi mutum ne irin sauran mutane to za ka fada cikin babban bala'i da babban kuskure to shi yasa kishiyoyin wanda muke suke barahasa da mu idan muka ce annabi kaza ne sai su ce a'a annabi ba ka bane annabi kaza ne in muka ce annabi shine haske sai su ce a'a annabi ba haske bane amma cikin amsan yana dauke da wani ma'ana wanda ma'anar sai mai hankali zai gane idan muka ce annabi shine farkon halitta sai su ce a'a ba annabi bane wani ne idan muka ce annabi muhammadu mutum ne da ya bambanta da duk sauran mutane sai su ce a'a annabi mutum ne kamar kowa to shi yasa yadda muka bambanta da su kenan mu muna son manzon Allah muna azzama kadarin manzon Allah amma su kullum abin da muke ginawa wai burin su sai sun rushe da muka ce malaman mu suka ce annabi muhammadu haske ne sai muka bibi qur'ani sai muka ga duk abin da malaman mu suka faɗa gaskiya ne Allah ne ya kira annabi muhammadu da haske ya ayyuha annabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan mubin ya annabi mu faturuka mai shaida mai albishir mai gargadi kuma mai kira zuwa ga hanyar Allah kuma kai fitila ne mai haskawa Allah kun ji ya kira annabi da suratul muhim a wani aya Allah ya ce ya ahlal kitab kad ja'akum nurun min Allah wa kitabun mubin ya ku ahlal kitab hakika haske ya zo muku daga wajen Allah wannan haske shine annabi Muhammad wa kitabun mubin da littafi mabayyana a wani wajen Allah da yace Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب جوزي توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يجيب ولو لم تمسطه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء shugaban masu tafsirin duniya abdullahi bin abbas yake cewa almuradu bi nuri tsani nuri muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da haske na biyu shine hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muka sake ɗauko hadisin Jabir muka ce gashi manzon Allah ya ce shi haske ne Jabir ya tambaye shi yace ma awwalu ma khalaqa Allah ya rasulullah fa qala rasulullah awwalu ma khalaqa Allah nuran nabiyyika ya Jabir yace ya rasulullah ne abinda Allah ya fara halitta sai Allah ya ce ai farkon abinda Allah ya fara halitta shine hasken annabi Muhammadu wani lokaci annabi yana bayani masahabbansa yana ce musu kuntu nabiyya kuntu nuran maqsiyyan nabiyya wa adamu munjalun fisina ni annabi ne haske a cikin halaran ubangiji lokacin annabi adamu yana cikin tabo da laka ba amma ba shi shi to kun ga Allah ya kira annabi da nuru shi ma manzon Allah ya kira kansa da nuru to sannan a hankalce duk wani abin da akwai alheri a ciki akan ce abin da haske a ciki ko ba faɗa yanzu ko kuɗi wani ya zo ne ma wajen ka zai akwai haske ne to kuɗi ma aka ce masa haske a hausance ina laifin musulunci annabi muhammad haske ne dan uwa duk abin da duhu ne shi babu alheri lokacin da kuka ce annabi muhammadu ba haske ba ne to akwai ma'anin da kuke so ku isar ma mutane wannan ma'anar shi ne in annabi ba haske ba ne to shi duhu ne in kuma kun ce shi duhu ne to kun kafirta sabila da haka wannan magana ma magana ne mai haɗari sosai sosai mai girman haɗari wanda waɗancan wahabiyawa kullum aikin su ke to dama cewa da muke suna taɓa manzon Allah dama ba wai suna fitowa kwalo-kwalo ba ne a'a ai ƙuya suke yi a bayan imanin sai su kuya a gaba su saka imanin su su su kuya a baya su ce gashi gashi a zahiri suna nuna su mumine ne amma ba za mu gane su ba sai an taɓo janibin manzon Allah to in an taɓo janibin manzon Allah nan ne za a san waye muminin gaske tunda manzon Allah ya nuna kamalan imanin tana cikin muhabbar لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ɗayanku ba zai zamo imaninsa ya cika ba sai ya so ni fiye da komai da komai da komai da mutane gaba ɗaya karshe manzo Allah ya ce wannan sun da ke na gambai da ran da take kirjinta sai ya so ni fiye da ranka to kun ga a wajen soyayyar manzo Allah a nan ake cire wuri ba a wajen karatun Qur'ani ba dan manzon Allah ya ce rubba qari'ul rubba qari'il qur'an wal qur'an yal'an to da yawa da ka ga wani yana karanta qur'ani yalmel muryar sa zaki da ka ce alarama alarama amma ayoyin qur'ani shine masa albarka take in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya ba mu ikon mu karanta qur'ani kuma mu yi imani da abin da ke cikin qur'ani to kun ga wannan ayoyi na annabi haske ne ga su cikin qur'ani hadisai na annabi haske ne ga sunan a tabbace manzon Allah ya faɗa to kun ga babu ja a kan wani to me yasa muke da ja a kan wani qur'anin mu da su ba ɗaya bane babu wa'annan ayoyin ne cikin qur'ani ko kuma sun ɓoya ayoyin ne ko kuma ba su so su faɗa ma mutane hakikanin wannan ayoyin ne ko kuma manzon Allah ne ba su son su bayyana ra'ayin to kai dan uwa ne sai ka zauna da kanka kayi tunani domin ka gano halayen kaɗan daga cikin halayen na koyi al'amarin manzon Allah abinda ake cewa na annabi Muhammadu shine farkon farkon halitta wanda kullum a wannan ma muna jayayya domin suna ce ai ba annabi Muhammadu bane farkon halitta mu fa dama ba mu ce ko kuma mu ce malaman ku ba su ce annabi jikinsa ne aka fara halitta ruhin annabi sai da aka halicci ruhin annabi aka halicci ruhin kowa a duniya sama da ƙasa ruhin annabi aka fara halitta dan ya tabbata cikin hadisi al-arwahu junubul mujannada fama ta'arafa minha bil kalafa wa ma tanasara minha bil khalafa ruhi kafin a halicci jiki Allah ya halicci ruhi da shekara dubu hamsin a sama inna Allah khalaqa maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samaa wal arda bi kamsa mi'ata kam kamshina alfa ama da shekara dubu hamsin Allah ya halicci rayuka wato dukka rayukan mu ashe mu ma da muke kai komo sai da aka halitta rayukan mu aka halitta su to da aka ce annabi shine farkon halitta ma'ana ruhin annabi Allah ya fara halitta ko kana kokonto cewa ruhin annabi shine ruhin da kafi kowanne sarki wannan ba abin kokonto ba ne domin dukka ahli sunna an yi ittifaqi akan cewa annabi ya fi kowa daraja kowa ya mutum Allah shine gaba da manzon Allah amma daga Allah shi manzon Allah to in dai ka yi imani da haka za ka yi cewa ruhin annabi ita ce farkon halitta kamar yadda ana ce Allahu sai a ce wa rasulu shi yasa cikin wannan aya akwai wata aya a Qur'ani kararama tana nuna mana annabi Adamu ya zo ne a bayan annabi Muhammad misali ku duba ayan cikin suratul Baqara wanda da mu kanta a gaba wa iz qala rabbuka lil malaikati izin nan izin nan malaman nahawu suka ce izin nan zarfiya ne wanda ake faɗa ma manzon Allah ya tuna ma'ana udkur ya Muhammad ka tuna ya kai Muhammad ko kuma wa iz qala rabbuka lokacin da rabbu ubangiji ka wato wannan rabbu din shine Allah rabbuka sabon dalilin nan shine annabi Muhammadu usjudu li adam adam din nan shine na uku to kun ga ko a aya ma aka ce rabbuka li adam to rabbu shine a farko kafin din nan damiri shine annabi muhammadu shine a biyu adam shine a uku sai aka ce abinda Allah ya fara halitta annabi muhammadu hadisai suka tabbatar hadisan sayyidina ali hadisan sayyidina jabir hadisan abdullahi bin mas'ud duk sun tabbatar manzon Allah shine farkon halitta a cikin halittun Allah sai wasu suka ce a'a ba shine ba ai da hadisi imamu muslim ya rawaita cewa manzon Allah da aka tambaye shi aka ce me Allah ya fara halitta manzon Allah ya ce abin da Allah ya fara halitta shine kalam lallai akwai wannan hadisi amma sai muka ce to ai kun kuya a bayan waye don kun daɗa kawo mana hujja ne kasancewan kalamu Allah ya fara halitta ba shi zai nuna ba annabi Muhammadu Allah ya fara halitta ba yanzu lokacin da alaramma ya je ya samo alkalamin gamba ya samo tawada ba yana son ya rubuto na wani ya sa ya samu to abin da yake so ya rubuta din sai da ya samo wannan abin ya tunanin a kawo alƙalamin a rubuta to shi annabi muhammadu allah da ya halicci kalamu ya halicci kalamu ne don ta yi rubutu haka ne to abin da kalamun za ta rubuta ina ga sai da aka same ta aka samar da kalamu to abin da yake kafin kalamu shine annabi muhammadu shi yasa kamar yadda hadisi ya tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci kalamu yake uktu kalamu kai rubutu kalamu yake ya rabbi ma afku Allah ne zan rubuta Allah ya ce masa uktu anna muhammadan rasulullah khatima anbiya ka rubuta muhammad shine cikamakin annabawa wa khairati min khalqi zaɓaɓɓe cikin halittuna habibi masoyina wa qurratu aini sannan matabbatan farin ciki na man ahabbahu an amsu wanda ya so shi dan nilimtar da shi wa man afahu azabtu wanda ya saba masa dan azabtar da shi wannan shine topic da yake rubuce a bayan launi kun san duk littafin duniya duk alƙalamin duniya duk rubutun da za a yi a duniya kafin a rubuta cikin littafi sai an rubuta topic ɗin littafi sunan littafi to topic ɗin abin da yake kan lahul mahfuz shi ne Muhammadu Rasulullah to cikin lahul mahfuz kuma abin da za a koyar shi ne sunan bangon sunan bangon shi ne Muhammadu Rasulullah na to annabi Muhammadu za a koyar to cikin lauhu gaba ɗayan ta ilimin manzon Allah ne kalamun ma ilimin manzon Allah ne وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الموت والقلم yana daga baiwan annabi duniya da kishiyan duniya kuma yana daga ilimin annabi Muhammad ilimin lauhul mahfuz da ilimin qalam to anan ma sai muka samu sakani da duk lokacin da muka fito da wani abu muka ce ga darajar manzon Allah sai su kuya sai su ce manzon Allah ba za a faɗa maka ba kun ga dole mu ce kiyayya dole mu ce kiyayya yau mun fito mun ce ko malamanmu sun fito sun ce manzan Allah bai mutu ba manzan Allah na nan a cikin su kuma sun fito su fika sun ce manzan Allah ya mutu baya da shi kenan sai Allah ya kawo wani al'amari wani babban malamin da suke son sayar da suka zo suna yin wa'azi na martiya sai suka ce wallahi malam wala baka mutu ba wallahi malam malam baka mutu ba suka ce ala ramma ka jawo mana aya cikin qur'ani wala tahsiban alladhina qutilu fi sabilillah sai suka kawo wannan aya suka kafa hujja akan duk shaidai ba su ba amma idan an zo bayanin manzon Allah sai su ce ya mutu to idan har shaidai ba su mutuwa Allah ya ce wala tahsiban alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna in dai Allah ya faɗa haka shahidai ba su mutuwa jama'a waye shugaban shahidai annabi Muhammad to duk wanda ya mutu in shahidi ne yana bayan manzon Allah annabi shine shugaban shahidai to amma su a wajen sa annabi ya mutu bayan annabi ya ce babu wani aikin alkhairi da za a yi tun daga farkon duniya aka faɗa masa abbansa ranar da yake musu ku tambaye ni duk abin da kuka ga dama a duniya Allah ya sanar da ni yanzu haka ina ganin wuta in ji manzon Allah yanzu haka an buɗe aljanna ina kallon ku tambaye ni ilimin farkon duniya da ƙarshen duniya duk zan faɗa muku yace annabi yace wallahi na rantse da sarkin da ba sarki sai babu wani alherin da zai sauka a duniya tun daga farkon duniya har ƙarshe sai Allah ya nuna mun na kalle ba wani sirrin da za a saukar tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya sai Allah ya nuna mun na kalle annabi shi kusan bai ne to yanzu ko sallah muka yi duk wanda ya yi sallah sai sallan ta bi ta kabarin manzon Allah sai manzon Allah ya ga sallan ya maka sigine to ya sa an sannan sallan da tafi sama a karba wallahi in ya sa su ba za a karba Allah ya faɗa mana a Qur'ani wa qul imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu ku yi ayyukan da Allah da Annabi Muhammadu da su ga ayyukan to Annabi shine sakataren fadan Allah babu abin da zai shiga fadan Allah sai ya biyo ta manzon Allah fa anta babu lahi ayyu mri'un hatta min dai kala yake Annabi kofin Allah ne duk mutumin da ya zo ba ta manzon Allah ba ba zai shiga wajen Allah ba shi yasa aka ce in kana son sallan naka ka yi saurin shiga idan ka idar da sallan ka danka ba salati wa manzon Allah tana zuwa dama sallan naka ka gama sallan ka to sai a karbi sallan albarkacin salati sai a karbi sallan albarkacin salati sabila da ka hada sallah biyu ka yi sallan da sai da kai alula kai tsarki kai kabbara kai fatiha kai sura kai tahiya sannan ta zama sallah sannan ka hada da sallan da ba fatiha ba alola ba tsarki kawai in aka yi ta kasar ku mutulaki ce salatin annabi kenan to shi kenan sai a hada a ai kwanaki na mana bayani akan wannan salloli sunan sallah as-salatu sunan salati ma annabi Muhammadu as-salatu amma sallah sai kai sarki kai alula ka kalli zubar kai waye kai waye bayan ka idar ma idan kai ajinki an karba da a baka daraja 27 idan kai dai kai da a baka lada daya idan kuma ma kai sallan balangwaje bayan ta je sama da annabi ta amai ta kamar sun ma a fada maka sallan ta ce Allah ya tsine maka ta ce dai ya aka Allah kama da ya aka wannan sallan ke dayan sallan kuma sunanta as-salatu da Allah yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi Allah da malaikunsa suna salla ma annabi sallai shine salati ko ba haka ba to wannan sallan ba ta da sharadin sarki ba ta da sharadin alola ba ta da sharadin kabbaran harama ba ta da sharadin komai kuma idan ka yi ta kashi da lada ba daraja ashirin da bakwai da a baka ba Allah ne da kan dali maka salati wannan jahilai sun jahilci annabi Muhammad inda sun san gara fatan da yake jikin soyayyar manzon Allah da sun bar wannan harbatun da suke yin sun dawo sun bar komai sun kama annabi Muhammad to sai da muke da sabani da suke sabanin mu da su yana da yawa ba zai kirgu ba amma mu dai Allah ya bar mu da manzon Allah Allah ya bar mu da manzon Allah dan haka shi ma manzon Allah na cikin mutane wannan ba daidai bane kalman insan kalma ne almustaqqu min al-nisyan wanda aka ciro daga mantuwa to annabi Muhammad kuma baya mantuwa Allah ya ce fa nuqri uka ala za mu karantar da kai ba za ka yi mantuwa ba to tunda annabi Muhammad baya mantuwa to ba za a dangana masa sifa na insan ba domin insan shi ke yin mantuwa idan da a ce masa insani kuma to da a faɗi wani sifa a gaba wanda yake warware shi wannan insani ne da aka ce insanul kane cikakken mutum wanda bai da rauni sai da na na a fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku kirkiro ma Allah kishiya bayan kun san Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka gaban kishiya ya karkata gabarin abokin tarayya kishiya na Allah ya karbi kashi biyu akwai kishiya mai girma akwai kishiya karai kishiya mai girma shine shirka wanda Allah ya ce wa man yushrik billahi faqad harrama alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar ma lizalimin min ansar wanda ya shirka ma Allah baya da sakamako sai wuta kuma baya da mai taimakon sa a wajen Allah a wani ayar Allah ya ce wala tushriku billahi shirka kar ku yi ma Allah shirka da komai a wajen a wani ayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah dai yayi bayanin shirka girman shirka duk wanda ya haɗu da Allah yana shirka to lallai ya rusa ayyukansa la in ashrafta la yahbatanna amaluka duk Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana to wannan shine nid na farko wanda da a kirkira mutum kishiya mafi girma shine ka haɗa Allah da wani wajen bauta wanda la ilaha illallah abinda take korewa kenan kishiya na biyu ka haɗa Allah da wani cikin aiki shine riya shine wanda manzon Allah yake iyyakum washirkul akbar na hane ku da karamin shirka sahabbai suka ce wa man shirkul akbar ya rasulullah me ya karamin shirka annabi yace arriya riya karamin shirka dan ranar kiyama Allah zai ce ma masu yama izhabu ila alladhi kuntum tura'una bi a'malikum hal tajiduna indakum jazaa'a ku tafi wajen wanda kuke biya shin da ku samu sakamako a wajen to yanzu ku duba sifa ta riya sifa ta riya sifan da zaka ku kusanta wanda suke addini na riya wanda suke addini fara cika za su yi ne domin kayatarwa wajen fitar da sauti wajen a sautin ma a cire wani kakala da baya cikin harafin domin a birge babu kaman wa'inda suke taɓa darajar manzan Allah. Shi yasa Allah ya ce, Yura'unan nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Suna riya suna haɗa Allah da mutane wajen ayyuka amma ba su fikirin Allah sai dan kaɗan. Yaya za mu daɗa gane riya? Yanzu a masallaci ana idar da sallah liman ya ce salatin annabi goma da ka ga wani ya kada gidansa ya tashi ya tafi sai ya ce maka bid'a idan aka je gidan gwamnati aka ce malam sai ka mana addu'a to anan da ku jirya har kuka sai ya yi rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana yayi tarerawa yayi tarerawa yana kalkala sabila bi razanu zuciyar gwamnati kuma ya shafa kun ga a masallaci ya ce muku bid'a ne ya je gidan gwamnati ya yi sunan fa kenan fa shi yasa wani abun da ya faru na abun mamaki ana ce taron suna laifi taron suna haramun ne bid'a ne manzon Allah bai yi ba waye waye shi kenan wanda da a masa taron suna sai ya yi gwamna yace ya gayyaci a zo a yi ratin suna a gidan sarki manya-manyan ustazan garin nan da yawa an tafi wannan wajen kuma an yi addu'a sun shafa kuma sun yi addu'a an shafa to wannan ba shi ne riya ba wannan ba shi ne juya abu a yanda yake ba wannan ba shi ne yin addini ba don Allah ba amma idan mun faɗa muku sai ku ce mun yi sharri amma mutane ba mahaukata ba ne duk abin da yake kai kuma mutane sun sani da hankalin su tare sun san wanda suke addini dan Allah kuma sun san wanda suke addini domin riya sun sani Allah ya taimake yanzu daga cikin masu tsaurin ra'ayin nan da za ka ga ya kifi ce bar gemu akan san annabi wallahi ala rahma da zai zo neman wata ya a gidanmu ku ce ba za ku ba shi ba sai ya aka yi masa gobe ba za ku gaishe da ke mu je a ce kallon ina addini ne ina addini ne to su yana da cikin ayyukan su riya wanda kowa ya riga ya san wannan sifa ne nasu wanda suka ɗaukaka malamanmu kuma na zaure wanda ake ganin sunan yan walan lalin arare na su su ne masu yin aiki don Allah su ne wanda babu ruwansu da abin zamu shi yasa ba za ka je cikin su kaga wani mutum na kirki mai furfura ba ka gan shi na kirki Allah ba za ka je cikin su ka gani ba idan ka je ka ga tsoho kuma a cikin su to wallahi ka bibi ta ne amma tsohon kirki sai dai ka ga ya je masallacin bayan Allah da sabbinsa yayi salatin annabi yayi la ilaha illallah ta iya yiwa ma a masallacin saboda soyayyar da yake tsakaninsa da Allah yana da gurin zama na musamman a masallaci wannan fa ne bayan Allah na kwari ba wannan abin zamanin da aka kawo mu samarin samarin da aka ce mana imanin a raba mu da annabi mu Muhammad a samu wani ayari daban to yana da cikin aikin kuriya wala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya ma Allah kishiya su a jahilcin su suna tunanin wai san san manzon Allah da yake yi wai muna son mu mai da manzon Allah abun bauta ne to mun bauta wa manzon Allah bauta muke masa mun yarda kai kuma in baka bauta masa ba za ka bauta wa duniya za ka bauta wa matanka za ka bauta wa ƴaƴanka za ka bauta wa cikinka ko ba ka ba yawa in ba ka yi ma manzon Allah ba za ka yi ma kanka dama ne bauta bauta shi ne ba a ce ma mutum bawan wani shi ya halice ba shi ya halice ba mun yarda mu bayin manzon Allah ne ku kuma bayan cikin ku ne ku bayan matan ku ne ku bayan bayan gida ne min yadda mu bayan manzon Allah ne min yadda manzon Allah shine mai gidan mu bayi shine mai renan mu ne aka kare ne ta to sun ce muna bautan manzon Allah kuma malaman mu da suke daura mu akan san manzon Allah sun suka ce mana in dangane da annabi ne wansib ila zatihi ma shi'ta min sharafi wansib ila qadrihi ma shi'ta min izami da amadda'at kun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wa takim duk abin da nasara suka ce ma annabi da suka ce annabin sa Allah ne ka bari kar kai amma bayan wannan duk lafazin da ka faɗa ma annabi ne yau to baka kai ko ina ba duk abin da ka faɗa masa na girmama ba ka kai ko ina ba to an ce mun kai shi yadda bai je ba to ina ne wajen da bai je din ba ina ma muka san shi ballantana mu kai shi wajen da bai je ba wannan duk alamun munafinci kuma duk mun faɗi sufofin munafukai jiya mun faɗi zuba biyar a ƙarshen karatu za mu ƙara da sufofi guda biyar ɗin domin mu tabbatar da sufofi na munafinci akan masu taɓa janibin manzon Allah za mu ambaci sauran sufofin shi yasa suke hana ziyarar kabarin annabi Muhammad sun ce kar a ziyarci kabarin annabi kar a nemi albarkan kabarin annabi Muhammad idan ka je sai a ce maka haram haram haram a ce ka tashi ka tashi kuma duk duniya sama da ƙasa a komai da komai babu gurin da yanzu a duniya a sama da ƙasa yake da daraja fiye da kabarin manzon Allah ka'aba ba ta kai ta daraja ba al'arshi bai kai shi daraja ba kursiyu bai kai shi daraja ba kai malamin su ibn taymiya karanta kaf karanta kaf cikin fatawa naka yana magana kabarin annabi yace las samawati saki walal arsha walal kursiyya walal ka'abata wala wala wala wala wala wala yace kabarin annabi wallahi yace al arshi inji ibn taymiya yace kursiyyu ya ci ka'aba duk duniya babu wajen da yake da daraja kamar wajen da annabi yake kwanci babu kuma annabi shi yake Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ya Allah kar ka mai da kabari na wajen bauta to amma tun ce idan an je da a bauta wa manzon Allah tun ce in ka je sai ka ce masa assalamu alaikum kamar ka zo tasha kuma shi san samu idan sirkinsa ya zo dai shige to kada sai masa assalamu alaikum ya lafiya lafiya lafiya inda naira ɗari biyu ya bashi ko inda wani gori ya bashi amma manzon Allah an kaje kai kai assalamu alaika assalamu alaika assalamu alaika ai ba gidanka muka je ba gidan manzon Allah muka je huwa khairu man yamma al-aquna sa'atan sa'ayan wa fawqa mutunin ayn kabwatan akan manzon Allah babu irin fitona fitan da ba za mu yi da mutum ba fitona fitan amma da harshe ne mu ba mu iya faɗa ba illa iyaka in an taɓa manzon Allah ba za mu yaƙi ba idan ana so a tafi lafiya shi ne kar a taɓa manzon Allah babu yadda za a yi a ce kabarin manzon Allah wajen bauta ne annabi ba kabarinsa ba ma ya ce a ziyarci kabari sabila da ziyarar kabari yana tunatar da lahira annabi ya ce zurul kubura ku ziyarci kabari fa innaha tudhakkirukum bil akhirah tana tunatar muku da lahira annabi ya ce in kun zo kabari na ku mun sallama ku gaishe ni in kun mun sallama zan tashi in zauna da a faɗa mun wane wane ne yazo na san da zuwa in ji manzon Allah wani yace ma imamu malik ya imamu malik na zo masallacin manzon Allah ina dan kalla na yin addu'a dan kalli gabar ne ko dan juya an kalli kabarin annabi Muhammad yace ina ne gabar kuma ne gabar yace ga kabarin annabi kana kiran gabar ila kabarin nabi fa innahu qiblatuka wa qiblatu abika adam ka kalli kabarin annabi sabila da kabarin annabi shine alqiblan ka shine alqiblan babanka adam ga manzon manzon Allah shine alqibla makka da nake kallo a can Allah yake ai ba a can Allah yake ba illa iyaka can kasan manzon Allah ne sai Allah ya girmama wajen yake to a kallana amma Allah kan bayan da masu wallo ba san wajen wanda duk yanda muka kalla to da mu dace da Allah to amma Allah sai yake mu kalli makka sabila da nan kasan manzon Allah ne da manzon Allah a bauce ta da bauci da ana kalla ana sallah annabi ba ya ɗaukaka dan an aike shi a makka bane makka ce ta ɗaukaka dan an aike annabi a cikin sabila da haka hattara akan manzon Allah hattara hattara Allah ba zai jale ka ba mu ma ba za mu jale ka ba wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna kar ku sama Allah kishiya bayan kun riga kun san wannan abu Allah bai dace da kishiya ba idan muka duba tafsirin aliyu qabuli dangane da abin da ya faɗa akan wannan aya yace allazi ja'ala lakum al-ardha firashan ay ja'alaha mahadan wa qarara ya sanya kasa a shimfiɗe kuma ya sanya kasan ba ta jijjiga kasan a kan ruwa take amma ba ta motsi wasu malamai ma suka ce da aka ɗaura ta akan ruwa ta yi motsi sai aka saka mata sukuddire ba aka ɗaure ta da Muhammadu Rasulullahi aka ce shi aka rubuta ƙasa shi aka rubuta a ƙarƙashin ruwan da ƙasan take kanta sai ƙasan ta tsaya tsam sabila da annabi shine madafan iko al'arshi ma ai ya tabbata al'arshi ma abin da ya rike magangamanta sunan annabi Muhammadu ba mu muka faɗa ba manzon annabi Muhammadu shi ya faɗa in baka san hadisin bai zuna karanta maka Imam Bayhaqi ya rawaita Imam Ahmad ya rawaita Imam Suyuti ne tafsirul Jalalaini ya rawaita ya kawo hadisin kuma ya inganta hadisin karkashin ayan fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim yace annabi adamu da ya yi laifin da Allah ya saukar da shi daga aljanna ya dawo da shi duniya annabi adamu ya yi taroƙon Allah da addu'o'i daban-daban kan Allah ya karɓi tubansa ya kai shekara 60 ya yi sujada bai abu ba daga ƙarshe Allah da zai yanke masa wahala sai tashi ya ɗaga kai sama kamar yadda hadisin ya tabbatar bari karanta sigan hadisin kuma an karɓi hadisin ne daga Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar ya ce ya ji daga babansa Sayyidina Umar Sayyidina Umar ya ce ya ji daga shugaban halitta Annabi Muhammad lamma tarafa adamu qati'ata qala rabbi as'aluka bi haqqi Muhammad qala Allah ya Adam kayfa arafta Muhammad قال يا ربي أنك لما خلقتني ونفخت في من روحك رفعت رأسي ورأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله يسي الله النبي آدم يسي الله إن ربك لهم محمد كلام sai Allah ya ce Adam ya kai ka san Muhammad sai annabi Adam ya ce Allah lokacin da ka halice ni ka hora mun rai na tuna da na ɗaga kai na sama abin da na fara gani a jikin maƙyan jaman al'arfinka shi ne la ilaha illallah muhammadu ya ce fa'arattu annaka lam tujid ila ismika illa ahabbal qalbi ilay sai na san ba za ka haɗa sunanka da na wani ba sai wanda ka fito na san muhammadu ka fito dan haka kamar dan muhammadu قوائم الأرش لولا أحمد كفر به استقام بلا كيف ولا وقت مكان جمن الأرش دسونا النبي سكا Allah baya rabuwa da manzon a wani ruwayan Adam ya ce duk yanda na kalla cikin bangon aljanna sai na ga sunan Muhammad ya'yan bishiyan aljanna kowanne jikinsa akwai sunan Muhammad mala'iku kowanne tsakanin idonsa da idonsa akwai sunan muhammadu ya ce sai na san muhammadu ne shi ka fito me allah ya ce a hadisi allah ya ce innahu la ahabbul khalqi ilay la ahabbul khalqi ilay lallai shi na fito fas'alni bi haqqi in kana son na baka ka roƙe ni don darajarsa a wajena laula muhammadin ma khalaqtuka in ba dan muhammadu ba da ban halice ka ba wanda yake da addurul mansur fi tafsir bil ma'sur na imam suyudi karkashin fa talaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi hadisi na biyu wannan hadisi ya kawo to al'arki ma da sunayen annabi ta tsaya dan haka dan an ce kasa ta tsaya da sunayen manzan Allah ba abun mamaki bane kuma ba abun karyatawa bane me ya kasa kasan ba an hada ta da sunan annabi Muhammadu bane kasan ta kai Allah to Allah hada sunan sai sai da na annabi Muhammadu kafirai kuma da suke cewa karkace karkuce karkuna kawo annabi Muhammadu Allah kawai da ana kawo munafikai da suke cewa kar ku nace a baku dan Annabi Muhammad Allah da ku na cewa Allah ya zage ta a Qur'ani yace yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rasuli suna kan su raba ni ni da Annabi Muhammad na halin kenan ko me bara ne yazo ba za ku bashi dan Annabi Muhammad ba saboda ba su san sa amma ni ko ban yi niyan ba da sadaka ba me bara ya kira min Annabi nan dan fahimci babu munafinci a ka zo ka ce min na baka dan Allah zalla da burgushin wani abu a zuciyarka dan Allah ya raba kanka da Annabi Muhammad wa adibu Allah wa adibu rasul man yuridu rasula faqad ata Allah Allah wa rasuluhu ahqqu an yutu to Allah ba ya raba kanka da manzon Allah ne bara zai raba mun kanka da manzon Allah wallahi ba zan ba shi ba in yana so ya ce min dan Allah dan Annabi sai in ce gashi tunda in ni ma dai ni sallah ba zallan Allah ne ke kira ba sai na hada da annabi sai na ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar idan ba ku san ana hada Allah da annabi to kada kuna yi shahada da sunan annabi in kuka zo ku ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah hayya ala salah hayya ala salah kar ku kawo sunan annabi in ba ku san ku hada sunan Allah da na annabi Muhammadu a kai ya ma ku raba التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان شikenan sai ku iba daga nan dama kun san matsayin sallan kuma kun san direban sallan amma idan kai sallah kace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan ka dauki direba direban kenan manzon Allah dama baka san kun Allah ba kai ka baka san yadda zaka samu Allah ba direban shine annabi shi san yadda Allah ya to ka da ka rike wannan direban an tafi kawai an tafi an tafi an tafi an tafi shikenan annabi ya kai ka to at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi ka gode ma Allah da kai to Allah na gaishe ka to annabi kai ma da ka kawo wannan barka haka ba assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi kai gaishe da manzon Allah shikenan bihi yuktamu dhikru al-jamil wa yudda da annaba ake farawa da annaba ake kare duk wanda ya fara ba da annabi ba ya yi gurguwan tafiya ba za ta isa ba kuma ba zai cimma abin da yake nema ba shi ya sa tafiyan masu sukan maza Allah ba za ta cimma abin da yake nema ba Allah ba za ta cimma ba tafiyan kenan a dawo mu daidaita kaho kan kan manzon Allah idan an ce annabi mu ga kuna masharkata yanzu yadda da aka gane in zuba makiya manzon Allah bane ba lallai ba dan tsokana bane da na ce wani in da aka shige masallacin sai ka shiga ka kale ka ka ce ya rasulullah biyo ka da in ba za a ba sai an ji maka tudu in ba a hada ka da hukuma ba ma amma yanzu kalle ko ko sallah nake yi ka ce ya rasulullah ai in ban waiwayo ba kai ta zan ce sallallahu alaihi wasallam zuciya na zai jirgi da nan an kira masoyina ban san Allah ba shi ya sanar da ni waye Allah ban san sallah ba shi ya sanar da ni yanda ake sallah ina cikin duhu ya kawo min hasken imani dan haka ba zan mance da shi Allah ya kara mana san manzon Allah subhanallah Allah ya kara mana san manzon Allah a wala taj'alu lillahi andada kar ku yi ma Allah kishiya wa antum ta'lamuna bayan kun san cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya da kishiya munazzahun an sharikin fi mahatimihi wato Allah subhanahu wa ta'ala laysa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqita'un baya da farko sannan kuma baya da karshe sannan kuma da irin sifofin da Allah subhanahu wata'ala yace a barkace shi da shi to wannan shine ainihin mukhina tauhidi shine a barkace Allah subhanahu wata'ala wa antum ta'lamu to kamar yadda na fara karanta mana abinda malam ya faɗa sai fala taj'alu lillahi ay fala tattakilu ma'ahu shuraka farko kar ku riƙa wasu abokan tarayya tare da Allah min al-asnani daga gumaka wal bashar da mutane tushrikuna hum ma Allah fi ibada da kuke shi da kuke shirka da su ma Allah wajen ibada dan gunkin naka shi ma zai baranta da kai idan kana bautan wani gunki to gunkin naka shi ma zai baranta da kai domin gunki ya zo gaban manzon Allah ba ma gunki kafirai suke bauta ba to gunki ma sai da ya zo gaban manzon Allah ya kai sai ya ce ya rasulullahi gunki gunki sai da ya zo wajen manzon Allah har Abu Jabir yana ce shi kenan Muhammad har allolin mu ya fi shi annabi ya kira gunki ya ce zo gunki sai ga gunki annabi ya ce gunki waye ne ya ce kai ne rasulullahi Abu Jabir ya ce ya lallai sai Muhammad ya kai iya rubai idan ya kai yanda ya kai shi yasa annabi da ya zo ranar fatu makkata yana rike da sardansa yana yin haka magunki sai gunkin ya fadi ya yi sujada wa manzon Allah yana nuna gunkin sai gunkin ya yi sujada wa manzon Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san lafi ne ce an ce ana sujada wa manzon Allah a sujada wa manzon Allah kam menene bata yi sujada wa manzon Allah ba ai babu bishiyoyi sun yi sujada wa manzon Allah ruwayar muslim abubuwa menene duwatsu sun yi sujada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabbobi sun yi sujada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har imam al-busi yana cewa ja'at li da'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala sakin bila qadar bishiyoyi sun zo suna yi masa sujada to dan haka kar a yi kishiya wato ma Allah subhanahu wa ta'ala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo duka gumaka da ake musu bauta annabi ya rusa wasu ma tun kan a rusa su ana aiwa manzon Allah suka rushe sabila da masifin su ya kama wanda zai kau da su ya zo والجن تحتك والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة أموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الأنذار لم تشعر من بعد ما آينوا في الأفق من شهب منقبدة وفق ما في العرض من سنة كأنهم عربا أبطال أبرهة أو أفكر بالحصان الرأتي رد da aka haifi manzon Allah dole doganni suka mutu dole wutan da ake mata bauta ta buci gumaka suka rushe sai da aka gina wasu aljanu suna ƙara suna kururuwa suna ce an fa'ai wani abun mamaki ya faru domin a ƙasan ƙasa ta bakwai dama nan ne majalisar shedan da shedanu a ƙasan ƙasa ta bakwai aka ce aljanu suka ga al'amari ya rikice musu sun je sama an jice su da sauraro suka ce duk yanda da aka yi wani masifa ya ba shedan ya ce ku tafi ku je ku mana cikin ku mana tufa bai suka zo suna yawo ce kawai suka ji an aika annabi muhammad sai suka ce watan mutuwan mu ya kama yanzu kan ba mu da tasiri أبان مولده أن طيب أنسره يا طيب مبتدأ منه ومبتسم يوم تقرص فيه الفرس فارساوة ما سبوا شموتا أنا أي أيوة ومن ذن الله كمن كفولة فلا أكوتين wa ba ta iwa mi kisra wa hawa mun kadi un katangan kisra ana aiwa manzon Allah katangan ya kai shekara dubbai ana bautan wannan katangan wannan katangan kawai ta dai والنار كاملة الأنفاس من أسف عليه والنهر ثاني العين المسدد وساء ساوتا كوجين متانا ساوتا أنا أي ومن ذن الله كأيدي أنا بوتون كوجين لي أنا أي ومن ذن الله رواية تسوى كوجين أن قادم بحيرك وهو دوالي بهذه الليل هنا زي taurari suka sauko ƙasa wata ma ta sauko ƙasa sabila da mun yanzu mun nan zo ne shugaba manzon Allah kai idan ka miƙa hannunka da ka ce wallahi dan taba wata kai da ka da da ka taba sauraro saboda yanda saurari suka yi karatu duniya ta dau haske komai ya faɗi yayi sujada ma Allah saboda zuwan manzon Allah domin a ranar da aka haifi manzon Allah idan ka fito waje tun daga kofar gidan da aka haifi manzon Allah da ka ga har ko jini gidaje suna kwance lebo yau na labbi wani ihib na kuwa hajji min fakarin malam ta malhun nisa wata dallat zuhurin nujumu ilai wa ada abdi dauki hal abja kamar yadda sai da suna amina ta ce da na aike ki haske ya fito ta ce wanda gidansa yake maka idan ya kalli gaba in ya kalli yamma har Paris yana hangowa yana hango har ru yana hango har koji ne komai ya faɗi ya yi sujada ma Allah yana gode ma Allah da zuwan Annabi Muhammad duk duniya tana cikin kaidin bauta sai da manzon Allah ya yi yan samu muna gaban wutan jahannama sai da manzon Allah ya yi ceto ka ji wai wani yana son ya raba mu da manzon Allah wai kar mu taru mu gode wa Allah akan samuwar manzon Allah wai sai mun kawo hujjan da yake mu kare ni mun nan samuwar manzon Allah mu mahaukata ne ai ko annabi bai ce mu gode maka ba sai mun taru mu gode maka dan halak ba sai masa ake yi ya gode ba shi da kansa ya san annabi ya san shi gode ko babu dalili da mu gode ma Allah akan samuwar manzon Allah ballan kana muna da dalili kuma masu cewa kar mu gode ma Allah akan samuwar manzon Allah muna ganin suna taro akan abin da bai kai darajar manzon Allah ba duk abin da nake a wajen maulidi suna yin irin sa a wasu taranni kuma taron bata kai wanda aka kira taron mu da shi ba dan mun namu mun ce dan annabi amma su da su yi taron su dan gidauniya da su yi taron su dan kungiya da su yi taron su dan saukan qur'ani duk ba mu ce na su bid'a bane mun yadda su yi taron su tunda ba saban Allah bane amma mu da muka ce mun yi dan manzon Allah mu ne wallahi kariya kuke kariya kuke maganan maulidi da taron manzon Allah dan zo insha Allah a karatu na gaba za mu warware shi mu fito da maulidi cikin littattafan malaman su idan dai makiyin annabi ne anan to ya shiga hukunta Allah ya bar anguwan nan ya kuma ta sauki in dai ba ya san an ambaci annabi to ya bar anguwan nan dai sai sai da jiran ke kawo ga Alhaji Yusuf ko Alhaji Bahari ba a tsaya yawa Allah ya kara mana san Allah ya kara mana san na malam yake mana وأن الله هو الخالق الرازق وحده Allah shi ne mahalicci wanda yake azurta bai shi ɗayansa zul kuwacin matin ma'abocin ƙarfi na isa ba a jayayya da shi a ƙarfinsa qala ibn kathir ibn kathir ya ce shara'a ta'ala fi bayani wahdani fi bayani wahdaniyati uluhiyyatihi bi annahu huwa al-mun'im ala abidi Allah ya yi bayani a kan kaɗaikin allantakansa cewa shi ne mai ni'ima wa bayansa gaba ɗaya bi ikhrajihim min al'adam ta wajen da ya fito da su daga babu sabida da damu babu ne amma ya kawo mu ila wujudi zuwa ga samuwa wa asbagha wa asbaghahu alaihim an-ni'am ya kwararo mana ni'ima ya ba mu abinci ya ba mu abin sha ya ba mu ya ba mu ya ba mu mu kanmu ba mu sani ba mu isa wa in ta ujuhi matallahi la tusuha idan da ku kirga ni'imomin Allah ba za ku kirga ba amma fa mun san ni'imin da tafi kowanne girma wani ni'ima ne yafi kowanne girma Annabi Muhammad shi yafi kowanne girma duk wani ni'ima yana bayan samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga ta Allah ya ce annabi ya ce at-tahaddisu bi ni'matillahi shukr ku gode ma ni'iman da aka muku godiya ne ai ku bayyana ni'iman da Allah ya muku godiya ne shikenan kabila da aka haddace bi ni'matillahi shukr sai ka tara an maka kaya aure sai ka tara mutane kai walima ka rarraba shinkafa da nama kace kana murna murna ne ne waliman samu amamariya ko na kai sabon gida sai ka gayyato mutane da ka gayyato mutane ka yanka akuya ka raba musu ga murinda ga komai aka ci wane man samun gida dan maulidi sai gayyato mutane ya raba nama ya raba abinci sai yace wane man samun wai muri da gida aku ba an yi suna son manzon Allah an yi kai Allah ya kara mana son manzon mu dai mun kama ka manzon Allah Allah ya bar mu da kai Allah ya bar mu da kai a sai aya ta gaba muna da lokaci ba lokaci eh sai ne tambayoyi na'am a yi sukofi guda biyar lallai to shi kenan bari mu kara ta sukofi guda biyar din nan a gurguje na makiya manzon Allah wanda Allah ya mana talkitin sa daga ayoyin da suka gabata wanda muka karanta su tun daga kan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina zuwa ayan الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا هكذا ثم ان ايوين su kadai Allah ya kawo sufofin makiya manzon Allah guda goma wanda kowane sufa idan muka faɗa da ku ga ya dace da wanda suke ikirarin musulunci suke sukan darajar mun karanta biyar jiya yau kuma da mu ƙara karanta sauran jiya mun tsaya akan al-istihza izdi ina tsammanin mun yi bayani to al-ifsad fil ardi barna a cikin kasa wanda Allah yake ulaika humul mufsiduna wanda Allah yake idan idan an ce muku la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu mufsidu ala innahum humul mufsiduna sune masu fara to jama'a bisa adalci akwai maɓarnacin da ya kai wanda zai zo ya raba ma annabi Muhammadu kan al'ummarsa? Babu. Da dai aboki masallaci kwaya ce yi, masallacin fada ne. Kowace masallaci kuma ba a isa a buɗe ta ba sai sarki ya tura da jagora da sa an liman an je an buɗe. Haka ne. masallaci duka ɗaya ne ba za ka ce ni a masallacin ka da da ba a san wannan bambancin ba duk masallaci sunansa masallaci sai da wasu suka zo suka yi masallacin su daban wanda masallacin ta cika duk alamomin da manzon Allah ya faɗa cewa na masallacin da manzon Allah ya rushe masjidul ira duk ta cika babu izinin sarki babu izinin limamin gari sannan kuma da aka bude sai aka ce ita ce masallacin sunna waɗansu masallacin ƙasa ne an raba kan al'umman annabi ko ba a raba ba an raba jama'a don Allah in an tambaye ku ku faɗi waɗanda suka yi wannan abun kun san su ko ba ku san su ba ba sai mun ambaci suna ba me ji a fitika ma ya sani babu barnan da ya kai ka raba tsakanin al'ummar manzon Allah babu kaman wannan barna na biyu raba ɗa da mahaifi ɗa masallacin da yake zuwa daban ubansa yadda yake zuwa da ɗa yana ganin ubansa mishin yana ganin ubansa ɗan gida kuma uban shi ya aikata ya masa suna ya saka shi a makaranta ya masa duk abubuwan da ya kamata amma kuma sai ka zo ka cuta ma wannan yaron fikiran cewa ubanka na rike kalbi rike kalbi bid'a ne ubanka na zuwa masallacin walan lali walan lali bid'a ne ubanka ba su iya ikama ba ba su iya kiran sallah ba duka sai ka sai ka samu wannan fikiran sai a zuciyanka kana yi ma ma'aikinka ganin ganga ba hadali idan ma idan babanka ya an aiwu maza sai kira taron suna ya kira abokansa da tawa ya ce a zo a taru dai a yi abin da aka saba wanda muka ga iyaye da malaman ku suna yi kai kuma kana fitowa wajen ka fito da asuwacinka kana kana kana tafiya kana hararar su ko kuma kana tafiya kana jin cewa lallai ga yan bid'a an raba da da mahaifi ko ba a raba ba abun haushi sai kaga ɗa ya zauna a masallaci wani ya zo kasu ya ce masa uwanka yar bid'a ce dan rike kalli bid'a ce sai ka ji ɗa ya ce Allahu akbar an zagi uwarka ya karfa akwai barna a bayan ƙasa wanda ya kai wannan ko babban barna karan kakaf wanda babu kamar sa taba darajar manzon Allah babu wanda ba su san su da wannan ba shine babban barna barna na hudu da dan kawo mana dan mutuke da sauri zubar da shi ko saka halatta zubar da shi duk duniya duk rigingimin da ake fama da shi wallahi wallahi daga hindun wallahi daga hindun duk fitinan da ke fama a duniya su suka haddasa ba yahude bai samu daman da zai yaki musulmi ba sai da ya jawo su a jiki ya ba su zuciya ya ba su makamai ya ba su ɗaurin jiki ya ba su shikotar sannan ya ce ku je ku je ku rusa na Allah sai su zo su yi ta rusawa su yi ta rusawa su yi ta rusawa dama bai hudu ya san ke yadda zai iya yakan musulunci kenan kai kuma ta wajen su wajen su dan uwana sai dai ne hakuri ba mu ba mu muke ba fa mu duk abin da muka faɗa ga shi nan a aya da hadisi al-aqli wal naqli a tunani na hankali da nassosi dukkan mutum idan ya auna zai samu wannan hujja kan za ce ba mu yi sharri ma kowa ba duk wanda muka yi mata sharri Allah ya saka mana Allah ba mu yi sharri ma kowa ba idan kare darajar annabi da nake yi shine laifi min yadda da wannan laifi kai ma ka fito ka kare darajar ka sai mu fahimci kana son sa ba ba haka ba Allah ya kara mana son to barna a doron kasa dai sun riga sun asasa shi tunda sun raba yaya da iyaye sun raba masallatan al'umma sun raba kan al'umma sun halatta duk da jini babu abin da basu yi ba sai dai mu ce manzon lazi tabaraka Allah ya aljahadu ga ku ji ku ji sifan na na bakwai aljahadu jahilci yanzu jiya ba mu warware jahilcin wasu jahilai ba ni dai na faɗa na ce ni a gidan shehi ba kai ni ina cikin masu kwaɗan takalman shehi ne ta a ajiyuna in an yi alola nema albarka ni abin da nake yi kenan ban kai a kira ni kolo ba ma ballanta na annabi amma haka zo na zo na yi musu kakka a nan wani jahili ya zo wai dai mai da martani martanin sai ta zamanto masa abun kunya sai ga wata mata tana rubuta wasiƙa tana ce da mun ga ayyar sai yanzu muka gane mala tun da kuka zo anguwan nan kuka fitar da mu cikin kunshi laifukan da kuka faɗa na biyan nan sai wata ta rubuto a takarda ta ce ai malam duk halin da ka faɗa na ta ce miji na ustaz ne ɗaya ya rage matanka ne ta faɗa matanka ne ta ruturo mana da wasiƙa matanka ce ka san ta kuma ka san halinka ko ba haka ba aljahal dai har sunan littafin malamin su na ɗauko na yi tahlili na yi tahlili tahlil balaghi tahlili na balaga da yanda aka samu zuwa ta'lil da yadda aka samu furka cikin karin sunan littafi da yadda aka samu tashabi da intibas cikin littafi da yadda sunan littafin babu zauki kwata-kwata sai da na kawo mana kuskure cikin sunan littafin malamin su kuskure guda hudu wanda ba a suna kaɗai na rantse da girman muhammadu na rantse da ubangijin da ya daidaita akan al'ashi daidaitan da ya dace da akwai littafin malamin su da ya rubuta wallahi wallahi sai da muka yi gyaran arabiya da ni da dan uwa na marigayi malam ibrahim gyara guda 60 da kar a fata larabci ko me yasa ba kawai zunzurutun jahilcin bane wasu su sun yi karatu taba darajar manzon Allah ne Allah ya jinke su da karfin shi kenan sai su yi kuma suna ganin daidai suka yi sai an faɗa sai Allah ya kunya su shi kenan sai su gane wallahi fa kuskure muka wallahi fa kuskure muka rannan ɗaya daga cikin manyan malaman su da yake da hawan taɓa manzon Allah a garin nan na faɗa mana ka to ɓaran da yayi wai zai yi liqrabul qur'ani ya ayyuhal ladina amanu isbiru wa sabiru isbiru wa sabiru sai ce isbiru din nan fi'lul amri ne mabniyin ala dammi wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuba taqdiru wa asr muka ce masa jahili ne kai baka san yadda ake irabi ba duk sabanin da yake tsakanin malaman kufa da basara na matsalar liqrabi babu wani damirin mustaqilun wujuban taqdiruhu anti muka ce maka sai dai ka ce fi'lul amri mabniyun ala dhammi littisalihi biwawu jamaa wal wawu damirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli rafi fa'il muka ce galika rafin yanda yake banda wancan da muka ɗauko kudubarsa muka yi ɗai ɗai ɗai ɗai banda malam liman nasu da muka je muka jijjiga shi Kalla mun ina tausaya wa mutanen nan. Wallahi ina tausaya wa mutanen nan. Yayin shi kan sufar ku ne. Yayin shi kan sufar ku ne. Idan kuna son mu yi ittifaki. Kuna son mu yi ittifaki to kar ku taba manzon Allah. Kada ku kar ku taba zikirin mu. Ku yi harkan ku ne harkan mu. To da ne shi da mu san sassauta amma da zaran da a taɓa manzan Allah babu haƙuri wallahi in muka zauna mu ma sai Allah ya kama mu ba haƙuri a kan manzan Allah jahilci halalku na ƙarshe abdala bata su kan haisu ne ahalul dalali ko bata akwai batan da ya shige shi kama misali ne da mu kawo don ya hankali ya gane kai ne aka turo ka aka ce ka zo wajen malam nabiru malam nabiru yana da kuɗi yadda kake ta yawo a gidan hayan nan ka zo in sha Allah in ka same shi yana da kyauta mutumin kirki ne in ka zo wajensa zai zai jina maka ko ɗaki biyu ne ka zo a alhamdulillah bari na je gurin in ka je ka ce masa in ji wane ne in ji wane ne in ji wane ne to Allah ya taimaka maka ya gina maka ɗaki ɗaya kana tahowa a hanya kawai sai ka ga wani mai ba fi sabilillahi fi sabilillahi makaho ne yana tafiya yana yana ran yana bangarewa ta gefe da wannan kuma wane ne ta ce maka ai uban wannan mai kudin da aka ce ka je wajen sai baka wannan wannan ya gina maka wannan ɗakin ubansa ne wannan dan halak ne ya bar ubansa haka kawai ƙarya ne daga nan da aka juya ka ce wannan ba dan halal bane kuma ƙarya ne baya kyauta to wahabiyawa sun ce manzon Allah dai yake to ba dai ce ci iyayensa ba dai yi kyauta ba dai yi kyauta ma iyayensa ba Allah ya ce masa wala sawfa yudika rabbuka fatarda Allah zai ba ka sai ya ishe ka annabi yake idan la arda wa wahidun min ummati fi nar ba dan yadda sai daga cikin al'umma na ya zauna a wuta ba amma da ke sun fatattu ne halakakku ne suka ce iyayen manzon Allah suna wuta ku fito ku kare kanku da kuma su kara da mu wasu haka idan karshe gobe a jiwon an kai wani a haifatarshen ya hau ya hau tun da kai shi shi ainihin gogon sai dai a bai shi da matan mutane an ɗauko wani ne kawai shi sojan haya sojan haya kuma bai san yadda zai yi da wanda yake wanda yake magana a kansa ba don wanda yake magana a kansa ya shaƙe iyayensa ma ba su kai labari ba manya manyan ƙarfin limamai da suka fi cikin yan girma sai ka da sananne ne dan na faɗa muku idan abin ya kai ya kawo dan ɗauko littafin mukabalar da muka yi da limamin babban masallacin su na danna muku a nan in yi fallasa dan bai fallasa ba التذبذب التذبذب wato yawo a tsakani yawo a tsakani a nan a nan a nan a nan wannan kan kowa ma ya sani Allah ne ke musu muzabdabi na baina zalika la ilaha ulai suna nan a tsakani suna yawo ba sa can ba sa nan suna ce muna san manzon Allah muna san manzon Allah muna tare da mu'mine amma wa idza kalau ila shayatihi in suka hadu da manya manyan da kafiransu sai su ce inna ma annabi ba kowa ba ne muna tare da annabi mutum ne yana yana matuƙa ba haka kake faɗa wallahi haka suke ba wallahi ba mu muku sharri ba kuna faɗa idan ba ku faɗa ku fito ku kara kanku as-sukuriyyatu bil mu'minin yin izgili da mu'minin izgili babu izgilin da ba a yi ba sai a ce sai ka ga ladani ya zo bakin sa duk goro daga jaja ya ce Allah suna sufanta nau'in kiran sallan magabatanmu suna sufanta cewa nasu wannan ne kalkara wanda tun daga ikama ake mata guduma kwaje kwaya mace akwai injinin da ya kai wannan? sabi injinin da ya kai wannan wai sai ka ga mutum ya zo bakin sa dogoro yana ce Allah suna sufanta kiran sallan magabatanmu suna zagi magabatan mu nan kuma su ne masu tsoron Allah su ne bayan Allah na gari don su Allah ya ce mana wani abu in dan halin mu ne Allah ba zai mana wani abu ba amma alfarman tsoron Allah su da sai a cikin su in ya karanta kawaidi kawaidin nan ya ishe shi imani sai ka samu wanda a wannan zamanin ya karanta littattafan da ba su da adadi baya da imanin wanda ya karanta kawaidi cikin iyayen mu na amma ake muzanta ake muzanta iyayenmu su shehu tijjanika dama muzanta su kan wannan aiki da taɓa darajar su wannan aiki to wannan taɓa wa'innan waliyan ba da sauri nake gangarowa kansa ba muna ta manzan Allah taɓa wa'innan waliyan mun bar da Allah Allah yana ta mana wannan yakin man adali waliyan faɗar amal da wujin Allah Allah subhanahu wata'ala ya gama yake ku idan muka zo mu kuma damu kawo hujja sai mu buke ne ku kuma muku kasa fa adana Allah min tikatil munafiqina alwahabiyina Allah ya kare mu daga sharrin munafukai wahabiyawa masu kaba darajar manzon Allah za mu tsaya a nan da tambayoyi insha Allah
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah ya kara mara da tafiya. da tambaya da farko yana tura an tura amma fi kuna sa'in ta tambaya saboda lokaci ya ga kuɗi kuma muna da kuɗi ya zama a kafin nan tambaya ɗaya.
tambayan jiyan nan da ya rage dai sai mu amsa shi yau sauran sai mu jinkirta su sai gobe a fatan bai domin rubutu tambaya za su kafa saboda ɗan farko. a tambaya da farko yana cewa malam ne hukuncin a mutum da yake koya a ramin na ran samun mamaci da kurani a sama ba da aiki
yau mamaci dai kan san mamaci Qur'ani gari ne bai san wannan da san ba annabi ya ce a karanta Qur'ani wa mamaci annabi ya ce iqra'u li mawsaqi surati yasin ku karanta mu wanda suka mutu surati yasin manzon Allah ya fara kai ne dai kai dai kun baka sani ba ko kuma ka sani ka kai kuma idan mutum ya mutu wannan lokacin ne ya fi tsananin bukatar addu'a to amma idan da za ka ce a karanta ma rayayyu Qur'ani to a nan kan zaka ga su suna rige sun iya saukan qur'ani za ka ga sun rarraba a yi sauka bayan an yi sauka ma su tara jama'a a raba wannan su tara maza da mata su yi kwamata za su tuwati wannan da ita amini na duniya amma mace ce sai ta ce kar a yi masa addu'a to duk wanda yake babu addu'a wa matacce cikin sunna yayi karya wa manzon Allah duk wanda yake babu karanta wa matacce Qur'ani yayi karya wa manzon Allah wanda yake son ya rika ganin karin bayani akan haka dan ba ku hujja ba a cikin littafin malaman mu ba cikin littafin malaman su ka duba a ruhu na ibn qayyim al-juhziyya ka ga maganganun da abdullahi bin abbas ya yi dangane da aje kabari a sauke qur'ani a jirgin kabari ma domin nema wa umma gafa ka je idan ka duba sai yi bayani wannan shine malamai suka tabbatar a kanka a yi addu'a wa mamaci a karanta masa suratul ikhlasi a karanta masa suratul yasin in so samu ne a sauke masa qur'ani wannan ba laifi ba yanzu idan da gwamna wani shugaban kasa ya mutu ko wani abu da a ce a yi sauran qur'ani da ta ce a raba kan gidan mu ma a ba mu nan ba haka aka yi a kasan maulidi ba haka ce ga kasan yan maulidi suka ce mu ma muna yin namu na suna a masallacin su kuma a ba Allah ya alamuna zahiran min alhayati dunya sun san rayuwar duniya da shige da fitar da duk sun sani lahira ne ba su san ta ba ba su san yadda za su yi ta ba sai me ya rasa to Allah ya bamu lafiya gaba daya masu bukatu Allah ya biya musu bukatun kuma Allah ya taimake mu Allah ya kara mana san manzon Allah kuma lallai matan nan da ta turo mana da wasiƙa ta ce duk halayen da aka faɗa halin mijin kuma mijin kaɗan can man Allah ya saka mata da alheri Allah ya saka mata da alheri idan waje ya yi waje ki fito ki zo da akwai sashen wajen da mata suke zuwa su saurari da fili ki gunki sannan waɗanda suka rubuto mana takarda suka ce wannan karatu da ake suna jin daɗi Allah ya biya muku bukatar muna tare da ku har bayan sallah sai mun tabbatar muku da soyayyar manzon Allah shi ne ba kuɗi ba ne son manzon Allah kuma ilimi idan da akwai malaman da za su warware abin da suke faɗa sai su warware ko kuma sai su warware da hadisi da ayoyi kamar yadda muka faɗa hadisi da ayoyi Allah ya yawa kowa kasa Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu duk wanda kake ba mu gudunmawa cikin wannan karatu Allah ya saka mu magabatan mu Allah ya ji kanmu iyayen mu Allah ya ji kanmu Allah ya yi mu bukatun mu da zaki da Allah ka hada mu da manzon Allah Allah ka haɗa ku da Allah ka haɗa mu da Allah ka yaye mana damuwoyi Allah ka kiyaye mana mutunci mu da imanin mu wannan masallaci Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya masa bukatunsa wanda suke zuwa su ba mu gudumawa a kan Yusuf da sauran makarantar Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka mu da biya masa bukatunsa a baya barkatun manzon Allah kowa da damuwarsa na alheri Allah ya biya masa alhamdulillah rabbil alamin wa Thank you.